almakamatul ula makama ta farko as-san'aniya wadda aka dangana ga garin san'a'ul yaman san'a'ul yaman shine gari na farko da Allah ya bayyana bayan an yi tufana ruwa sun game duniya gaba ɗai to bayan ruwa sun jaye garin da aka fara gani shine garin san'a'ul yaman kuma shine hedikwata ƙasar yaman inda ake yaƙi yanzu haddasa al-harith ibn hammam qala Harisu ɗan mai himma ya ba da labari ya ce, Lammakata attu ghariban li'igtirab wa an atinil matrabatu anil atrab lammakta attu lokacin da na hau garibal igtirab tozon bakunci almatrabatu talauci wa an atini ta nisanta ni anil atrab gabanin tsarana صوحت بي صوائح الزمن إلى صنعاء اليمن مصيبون زمني sai suka jefa ni zuwa garin Sana'ul Yaman fadakhaltuha sai na shiga a wannan gari khawiyal wifad ina mai kakkababben burgani badiyal infad ina mabayyanin kakkabuwa banda komi la amliku bulga ban mallaki abincin da zan ci ba wala ajidu fi jarabi mudgha banda koda tsoka guda a cikin burgami na fatabiqtu sai na hadu ajubu turuqatiha ina yawo a cikin hanyoyin garin Sana'a mithla al-ha'im kaman mai demuwa wa ajulu ina yawace yawace fi hawmatiha a sasannin garin jawlan al-ha'im irin yawon tsuntsu da ke shawagi a sama warudu fi masarihi lamahati wa masayihi gadawati wa rauhati kariman wa arudu kariman ina neman mai kyauta fi masarihi lamahati a yawon da nake yi da idanuna ma'ana waige-waigen da nake wani mai alheri nake bida wa masayihi da yawace yawacen gadawati safiya ta wara wahati da marice na to ina neman mai kyauta ukhliqu lahu dibadati da zan kaskantar da huska ta gare shi idan matsuwa ta sami mutun to ya kokari ya tantance ya samu wuri na mutunci inda in yaje ba za a tozarta shi ba an ji sirrin shi kuma ba za a taimake shi ba wa abuhu ilaihi bihadati in bayyana mai da bukatata ta in na tabi ɗan ma'a mai kuɗi ban samu ba, au adiban, ko in samu malami, tufar rijo ya tuho gummati, wata ruwirewa ya tuho gullati, wanda ganin shi zai yaye bakin ciki na, riwaya ce ta ilimi za ta koyar da na. hatta addatni khatimatul mataf, har sai da ƙarshen yawace-yawace na ya kai ni. wahadatni fatihatul alsaf mai bude wannan tarzufa Allah ta shiryar da ni ila nadin rahib na iso a wani mazauni rahibin mai yalwa muhtawin ala zihamin wa nahib ya taro matsetseniya da koke-koke ma'ana an yi taro ana ta kuka ana wa'azi fa walajitu ghabatal jam' sai na shiga a wannan rukuki na jama'a li asbura majlabatad dam dan in gano me yasa su hawaye fara'aytu fi buhratil halqa shakhsan shahtal khilqa fara'aytu shakhsan sai naga wani mutum fi buhratil halqa a tsakiyar taron nan na mutane shahtal khilqa wanda yake mai mummunar kama alaihi uhbatu siyaha wala hurannatun niyaha yana da alamu na matafi shine uhubatu siyaha alamu na matafi warannatun niyaha yana da ruri irin na kuka amma wa huwa yatba'ul asja'a yana kera saja'i shine tsara magana ta rika karewa da kalma guda bi jawahiri lafzihi da lu'alu Allah fa zai shi wa yaqra'ul asma' yana kwankwasa kunnuwanmu bi zawajiri wa'zihi da masu tsoratarwa wa'azin shi wa qad ahata bihi akhlaquz zumar matudanyan jama'a sun kewaye shi ihatatal halati bil qamar irin yadda sansani ke kewaye wata wal akmami bis samar irin yadda a kwasfa take kewaye dan ice wa qad fadalaftu ilai sai na matso wajen shi li'aqata bi samin fawaidihi in kwashi fa'idodin shi wa altaqit ba'd fara'idihi in cinci sashen ɗaiɗaikun maganganun shi fa sami'tuhu yaqul sai na ji shi yana wa'azi yana cewa aina khabba fi majali sadda yake sassaka a mayawatar shi wa hadara shaqashi qurtijali balalloqan irtijalihi tsara magana ta yi wa hadarar ta zubo sai na yana cewa ayyuhas sadiru fi gulawa'ih as-sadilu thawba khuyala'ih al-jamihu fi jahalatih al-janihu ila khuza'bilatih ayyuhas sadir ya kai wanda yake ya shude fi gulawa'ihi a cikin zurfafawa as-sadir ya wanda yake ya sako saubahu ya la'ihi tufafin takamashi wal jami' ya wanda yake yana gaggawa fi jahalatihi a cikin jahilci ne al jali' wanda ya karkata ila ila khuz'abilatihi zuwa ga surutan banza nashi ila matastamiru ala ghayr mi zai sa kake shudewa akan batakka wa tastamri umar abaghi kana jin dadin makiyautar zaluncinka wa hatta matatana hafi zahwi har zuwa yoshe ne zaka hanu gabarin girman kai da takamar da kake ma mutane wala tantahi allahwi ba za ka hanu gabarin wasa ba tubarizu bi ma'siyatik malika nasiyatik kana mubaraza da wanda ke rike da kanka da wannan sako da kake yi wa tajtari'u bi qubhi siratik ala alimi sariratik kana ƙarfin zuciya da mugunyar zuciyarka bi qubhi siratika da miyagun ɗabi'unka ala alimi sariratik ga wanda yake ya san abin da ke zuciyarka wa tatawara an qaribik kana boyuwa ga makwabta kan su ga tabargazarka wa anta bi mar'a raqibik ga kako wanda ke gadin ka yana kallon ka shine Allah wa tastakhfi min mamlukik kana koyewa daga bayanka ka su ga aikin da kake yi wama tafa khafiyatun ala maliki wani abu na aibi bai koyuwa ga mamallakinka shine Allah atazunnu an satanfa'uka haluk idza anarti haluk kana zaton halinka ya amfane ka sadda lokacin tafiya zuwa lahira yayi aw yunqiduka maluk hina tubiquka a'maluk ko kana zaton dukiyar kana iya kwato ka sadda ayyukanka suka halakar da kai aw yughni anka nadamuk idza zallat qadamuk kana zaton nadama ka ta wadatar da kai bayan ka ta sha ta laladiya aw ya'tifa alayka ma'sharuk yawma yadhummuka mahsharuk kana zaton jama'a ka su tausaya ma ranar da hilin tashin kiyama zai taro ka da kai da su hallanta hajja mi ya hana ka shiga mahajjata hatida'ik hanyar shari'arka wa ajjalta mu'alajata da'ik ka gaggauta yin maganin cutarka wa falalta shabata tida'ik ka dakushe kaifin shishiginka wa qada'ta nafsak mi zai hana ka kwata ranka fa hiya akbaru a'da'ik ita ce babban makiyarka amal imamu mi'aduk fama i'dadu ashe ba mutuwa ce akai ma alƙawalin za ta zo ba tanadin mi kan mata wa bil mashibin zaruk fama i'zaruk ashe ba ana ma gargadi ne da hurhura ba mana bayyana hurhura akan ka ashe ba gargadi bane fama i'zaruk menene uzurinka wa fil lahdi maqiluk fama qiluk ashe ba cikin kabari ne za ka yi baccin rana ba zuwa gobe cikin sha biyu na rana kana cikin kabari kwance fama qiluk mi zaka ce ma Allah subhanallah wa ila Allah masiruk faman nasiruk ashe ba wajen Allah zaka koma ba to wa zai taimake ka falama aika zakat dahr da yawa zamani zai farkar da kai daga bacci fatana as sai ka rika ƙaryar gyangyaɗi wai kai kwana kake wa jazabaka alwa'zu da yawa wa'azi ke fisgo ka fataqa'ast sai ka rika ja baya da baya wa tajallal laka al'ibar da yawa wa'azi zai bayyana gare ka matarka ta mutu danka ya mutu abokinka ya mutu fata'amai sai kai kamar baka gani ba wai kai ka makance wa hasa hasalaka alhaqu fatamarai da yawa gaskiya na bayyana gare ka amma kana musunta wa azkaraka almaut da yawa mutuwa na ma tunayi cewa zaka tahi fatana sai sai kamanci wa amkanaka an tuwasiya fama asait ka samu damar taimakon jama'a baka taimaki kowa ba tuthiru falsan tu'i ala zikrin ta'i kana fifita kwabo ko sule da zaka sa aljihunka akan zikirin Allah da zaka yi shine ka kiyaye shi wa taqtaru qasran tu'li ala birrin tuli kana zaɓar benen da za ka yi mai tsawo a kan bin Allah da za ka bayar ma'ana da ka je ka bi Allah ka yi ayyukan alkhairi ka yi son a ce ai bene na waje ka zana unguwa ka zana ka ne watar gabu an hadin tastahdi kana kyaman mai shiryarwa da za ka nemi shiryar shi ila zadin tastahdi ka yi son guzuri da za a baka hadiyar shi wa tughallibu hubba thawbin tashtahi ala sawabin tashtari kana rinjayar da son tufa da kake ra'ayi ai ga sabon yadi da aka zo da shi daga Dubai wanda ake yayi to wannan yadin da ake yayi ya fi burge ka akan lada Allah da ake samu idan an yi alkhairi yawaqitu silat a'laq bi qalbika min mawaqiti salat lu'alu annan na kyaututtuka da za a bayar to sun fira taya a zuciyarka daga kula da lokutan sallah ma'ana sada za a baka albashi ko ma wata kyauta ka hirke lokacin bisa lokacin sallah wa mugalatu sadaqat asaru indaka min muwalati sadaqat ai maka tsadar sadaki na wata mace babba da ka samu zaka aura to ka fi so ne bisa ka jeranta yin sadaka wa sihaful alwan ashha ilayka min sahaifil adyan wasu haful alwan kwanoni da za a cika da nau'o'an abinci kala-kala a shaha'ile ka kafi son su min sahaifil adiyan daga littattafai na addini da za a kawo ma kyauta ma'ana da a kawo ma mujallabi goma na wani littafi ka so a kawo maka filar guda na soyayyen kaji kaci wa du'abatul aqran wasa da yan mata a nasulaka min tilawatil qur'an ya fi ebe ma kewa da ka zauna kai karatun ƙur'ani tamuru bil urf kullun ga kanan kana horon mutane da aikin ƙwarai watan tahiku hima amma kai kana kutsa ma wannan hurumi baka tsoron Allah wa tahmiya anil nukur kana tara mutane a basako a bazunubi wala tatahama amma kai baka nisance shi ba wa tuzahzihu anil zulmi kana nisanta mutane gabanin zalunci thumma taghsha da kaga ba a ganin ka sai ka aikata zalunci wa taghshan nas wallahu ahqqu an taghsha ayi qur'ani kana tsoron mutane Allah shine mafi cancanta ka ji tsoron shi thumma an shirya sai ya waka ya ga mu'azzice ce tabbal li talibi dunyan sana ilaiha sibaba ma yastafiqu gharaman biha wa farqa sababa ولو درى لكفاه mimma yarumu subaba tabban Allah wadarai li talibi duniyan ga mai kokarin neman duniya kullun ina ka hito duniya ina zaka duniya sanan sibabahu ya du yadda karkata sai ilaiha ga duniya ma yastafi babu yadda za a yi farko ya farfado garaman biha saboda Allah ya jarrabe da son duniya wa farsa sababa da tsananin soyayyar da yake mata walau da rada yana da ilimi yana da sani lakafahu subaba da dan abu kadan da zai samu ya ishe shi mimma yarumu na abin da yake nema na rayuwar duniya thumma innahu labbada ajajatahu sai ya kwantar da kura da yake tayarwa wa gayyada mujajatahu ya kafar da yawunsa wa atazada shakwatahu ya dauke burganansa wa ta'abbata hirawatahu ya malkami yas sandatai falamma ranatil jama'a lokacin da jama'an nan suka lura ila tahaffuzihi zuwa shirye-shiryen tafiya tai wara'at tagga ta'ahubahu tanadin shi da shirye-shiryen shi limuzayalati markazihi na barin wurin tsayuwar shi adkhala kullum minhum yadahu fi jaybi kowa sai ya sa hannu a aljihun shi fa af'amalahu sajlan min saybihi sai ya zuba mai wasaki na kyautar shi wa suka ce ma Abu Zaidi ya kai wannan shehin malami asrif hadha fi nafqatik ka bada wannan a cikin cefananka mana ku waliyai ne masu gudun duniya ba ku damu da abun duniya ba kuna gudun duniya kuna kyamar daudan mutane amma dai duk da haka tunda ana dan cewa ne wannan kuɗi ba wai mun baka bane dan ka tara a'a ba ai cewa ne aw farriquhu ala rufqatik in ma baka da bukata kila baka san inda anka samu wa'anga kuɗi ba baka yadda da halaccin su ba ba za ka yi cewa ne da su ba to ka rabe ma yaranka fa qabilahu minhum sai ya karbi kuɗin nan a hannunsu mughziyan yana mai rinta ido yana a'a abin da ba a gajiya wa'azi har sai an biya eh ni don Allah nan maku to a dai kawo amma dai ana wa'azi a ce a biya yana anshawa kuma yana nuna bai so wan sana anhu ya juya ya basu musniyan yana mai godiya bayan an biyo shi ana ta cewa ka ai wannan shehin malami ya iya wa'azi shehin malami ya iya wa'azi sai na to ko na iya wa'azi dai a koma gida to sai an jima sai an jima ana ai irin ku ba a bari ku ta kuɗe sai ta a'a ban son kowa ya raka kowa ya tafiya ta gida kaga ba gaskiya kenan sai ya haɗu yana ban kwana da ƴan rakiya li yakhfa alaihi mahaya'ahu dan hanya shi ta koyo gare su